بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس شاشرة قوة شوال هجراتنا لدبو دا تليه دا أربعين دا بيار وان دا دا إشرين دا بيار قوة هدو miladiya tana da dubu biyu اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا منا مغنى akan kafara na zihari mun yi na farko shine kafara da yan tabawa dama mun ce kafaran zihari ala tartib ne ba ala takhir ba ma'ana abu uku da aka faɗa sai in babu na farko sannan ka samu daman yin na biyun sai in babu na biyun sannan a baka daman yin na uku na farko dai shine ‘yan tabawa, mun faffaɗi hukunce-hukunce da tsare-tsare da yadda ake ‘yan tabawa a zihari wannan ‘yan tawan ya yi a matsayin kaffara. Sun mali mu'usirin anhu, sannan wanda ya wuyatu ga barin abin da zai yi ‘yan tabawan. Misali lokacin da ya zo, waƙatal ada'i lokacin da zai ba da kaffaran. dama mun ce ‘yan tabawa in ba shi da halin ‘yan tabawa sannan ya yi na gaba, to yanzu wanda ya shiga halin da ba shi da yadda za a yi ‘yan tabawan ba shi da abin ‘yan tabawa, waƙatal ada'i lokacin da ya zo zai yi kafaran kaga ba lokacin da ya yi ziharin ake lura ba, ba lokacin da ya koma ake lura ba tun da dama mun ce sai ya yi koma ma'anan komawa sai ya yi niyan saduwa da matar. da kuma zai riƙe ta nan gaba a nan ne kafara zai hau kan shi to ba lokacin da ya yi niyan saduwa da matar muke duba a lokacin da ya zo yin kafaran a lokacin idan ba shi da abin da zai mallaki bawan da zai yi ainihin kafara na ainihin zihari da shi ko da lokacin da ya rantsuwan yana da shi kenan ko da lokacin da ya yi niyan komawa yana da shi amma yanzu da ya zo yin kafaran sai ya zama ba shi da halin mallakan wannan bawan da zai kafarar da shi sai ya ce la qadirin wato ya kawo ainihin akwai abin da ake cewa khabaru muqaddam akwai mubtada muakhar to yanzu wannan khabaru muqaddam shine li mu'sirihu waqt to sai ya ce tahara minha sai ya ce saumu shaharaini bil hilali to wannan saumu shaharaini din shine mubtada muakkar na limu usirin sai ka ce summa sannan saumu shaharaini azumin wata biyu shi yake tabbata limu usirin ga wanda ya wuyatu anhu daga abin da zai yanta bawan mutumin da ya zama ba shi da abin da zai ‘yanta bawan, ba shi da bawan da zai ‘yanta, kuma ba shi da abin da zai mallaki bawan da zai ‘yanta, to shi aka ba wa daman ya yi sau mushareni azumin wata biyu. To yaushe ne ba shi da abin ya ce waƙatal ada'i, lokacin da zai ba da kafaran a lokacin ba shi da abin da zai ‘yanta bawan, ba shi da abin da zai mallaki bawan kuma ba shi da bawan da zai ‘yanta. Sai ya ce amma falla ƙadirin banda wanda yake da ikon ‘yanta bawan, ko yana da bawan, ko yana da abin da zai ainihin mallaki bawan ya ‘yanta. Sai mu balaga ya ce, wa in bi milki muhutajin ilaihi, ko da a ce, ya yi ziyari, ya zo zai kafara, sai ya zama ba shi da bawan. amma yana da abin da zai iya siyan bawan amma kuma a yanzu a rayuwarsa yana buƙatuwa ga wannan abin. Buƙatan mari ya ƙure likamar rabin da kamar rashin lahiya, misali ba shi da lafiya yana buƙatar yin magani ga kuɗi yana da shi naira miliyan biyu maganin nan zalla zai iya cinye miliyan biyun nan sannan kuma yana so ya yi kafara na zihari kaga wannan miliyan biyun idan ya ɗauke ta zai iya siyan bawa ya ‘yanta, amma ai kuɗi ne wanda ake da tsananin bukata a kan shi saboda me saboda ana cikin jinya na rashin lafiya wanda za a bi hanyar neman magani da kuɗin. To, ko da ya kai ga haka ne ba shi da daman ya yi kafara da azumi. Sai dai ko ya haƙura ko kuma dole ya ɗauki wannan kuɗin ya je ya sifawan ya ‘yanta. mun gane? Auman sibin ko kuma gajiyawa yana cikin wahala wanda in ya ɗauki wannan kuɗin ya yi kafara zai shiga bakar wahala na rayuwa ko na abinci ko na me ba na Musa ma yana cewa laƙar laƙina me min safari na haza nasaban to shine wannan mansibin ɗin. Yana buƙatan wannan kuɗin saboda rashin lahiyar da yake tare da shi. Ko yana buƙatan kuɗin saboda wahala da ake ciki kamar yanzu marar nan da muke ciki mutum yana da ɗan kuɗin shi dubu ɗari biyu dubu ɗari biyun nan na cefane ne idan ya ɗauka ya ce ba wannan fato gida za a zauna ba komai za a shiga bakar wahala to ko da haka ne in dai yana so ya yi kafaran ba zai yi da azumi ba dole ya ɗauki wannan kuɗin ya je ya sayi bawa ya yanta gaba kuma ga abin da Allah zai biyu kenan ba au bi milki raqabatin faqat ko kuma shi ɗin yana da abin da zai yi kafaran amma kaɗai shi ya mallaka, bi milki da mallakan ƙadirin ɗin yake mana magana fa, bi milki raƙabatin mallakan wuyaye yana da ainihin baiwa faƙat banda ita bai da komai, sannan kuma ita ɗin ma zahara minha, ita ɗin da ita yi ziyarin. Daman kun lura ta'arifin ziyari mun ce mutum ya haramta wa kanshi ko ya kamanta wacce ta halatta gare shi wace ce ta halatta gare shi menene yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum bai wasa ce ta halatta gare shi yana sadaka da ita sai mata ziyari yace bayan ta kaman bayan uwarsa to yanzu kuma sai ya shiga matsala ko mata bai da shi ba sai ita sai ya shiga matsalan yana so yayi kafaran wannan zihari ya zai yi sai dai yanta ta idan ya yanta ta ta yantu in ta ga ta yadda sai ya aure ta mun gane bai da komai sai ita eh to ba wata hanya illa ya yanta ta in ya yanta ta kafaran ziyari ya tabbata amma kuma fa ta yantu ta zama yanzu ba baiwarsa ba ya zai yi sai mu ce lallaba ta kuma in ta yadda sai ya aure ta auren bashi tunda mun ce bai da kokobo inda wani kuma wanda zai taimaka mar yayi auren amma dai dole yana kura a nasin ƙur'ani ma yanda ya zo ya ce faman lam yajid ko faman lam yajid wanda bai samu mai ba bai samu bawa ba kaga kenan mafhumin magana wanda ya samu ba zai yi azumi ba shi yasa ya kama wa'annan ainihin abubuwa da suka kai har kurewa to wanda ba shi da shi sai mu sharaini zai azumin wata biyu kuma azumin wata biyun nan bil hilali zai lissafi da jinjirin wata ne yanzu misali idan ya ɗauki azumin nan a farkon watan nan ran da watan nan ya kama ya tashi da azumi washe gari to kawai ba ruwanmu da adadin kwanaki zai yi lissafin wata ne idan watan nan ya yi nusa ya tsaya kwana ashirin da tara ma gobe ɗaya ga wata ya samu wata ɗaya saura ɗaya idan watan ya cika talatin ma dole ya cika shi talatin kawai ana lura da watan ne ba adadin kwanaki ba kaga kenan ba za a ce kwana sittin ba sai dai a ce wata biyu inda wata biyu zai yi dukan su yi dusan kaga ya zama azumi sittin ba biyu kenan mun gane sannan lokacin da ya zo zai kafara muna wuyar ta tabu'i dole sai ya samu abu biyu nan muna wuyar ta tabu'i wal kafarati lokacin da ya zo zai azumin tun farko sai ya yi niyan jera wannan azumin tunda ya zo a nasi shahraini mutatabi'aini ko to sai ya yi niyan jerawa amma idan tun lokacin da ya zai fara ya ce to a wannan zafin bari mu gwada mu gani amma anya to bari mu gwada dai ko ta kila zan iya jerawan kaga tun da fari akwai akwai matsala a jerawan kafara bai ba daga lokacin da ka ɗauka sai ka yi niyya har ka gama wata biyun nan ba za ka ajiye ba sannan wal kafarati sai ya yi niyan kafaran banda inda mutum ya yi zihari sai yanzu misali sitin shawwal ɗin ne ya ce bari ya saba da ya yi ya saba ya yi wajen guda biyar sai ya ce to ni kan ba akwai kafara na kaina ba bari in jona mara kawai in ci gaba mu ce wannan biyar ɗin ba da niyan kafara ka yi su ba kafara bai ba dole ne tun farko sai ka yi niyan jera wata biyun kuma sai ka yi niyan kafara da wannan azumin ko da ka yi wata biyu kana azumin nafila ba da niyan kafara ba ba zai ma kon wata ya ɗauki azumin ba tunda ba za a tilasta ma a ce dole ka jira sai in wata ya kama ba ko yaushe kana iya kama azumin ka to idan ka kama kuma mun ce ana lissafi da kamawan wata ne ba da adadin kwanaki ba ko to watun mimal awwalu inin kasara mina salisi ana cike al awwalu watan farko din inin kasara idan ya karye zama bai ɗauki azumin a farkon watan ba ana cike shi minas salisi daga wata na uku ana cike shi ya zama me ya zama talatin yanzu misali mutum ne wannan watan yanzu ya kwanan shi nawa goma sha shida ko shi kenan sai ya ce bari ya fara kafaran shi gobe sai ya fara kafaran nan gobe ka ga ƙarshen watan nan in ma ya samu azumi sha hudu ko ya samu sha uku ko to ko nawa ya samu ma wata ya je ƙarshe yanzu watan gobe zai azumin shi ful gaba ɗaya amma wannan watan iya adadin abin da isamu bayan yayi na watan gobe na watan jibi wata na uku nan zai lissafin kwanakin da ya rasa a wannan watan to kwanakin da zai lissafi kuma zai cika su ne kwana talatin ko da wannan watan ya yi nusan watan can ma ya yi nusan to tun da dai abin ciko ne to zai cika shi ya zama kwana talatin kun gane zancen ba ruwanmu da cewa to ai watan da ya saba din ya yi lusai mu ce to amma ba gaba ɗayan shi ya azumta ba ya karya shi tunda ya karya shi zai cika shi a watan gaba ya zama kwana talatin mafhum aha watun mimal awwalu min sadis kenan ana cike na farkon min sadisi daga ainihin na uku din in kasara ko minas salisi ana cike shi in ya karye daga wata na uku wani sayidil man'u in adarra bi khidmatihi mai gida yana da daman ya hana bawan shi yin azumin idan zai cutar da hidimarsa yanzu misali bawa ne yawa matarsa ziyari da yawa matarsa ziyari sai ya zo zai yi kafara shi ko kafaran bawa dole dama sai da azumi ba zai yi kafara da yan tabawa ba tunda shi ma bawa ne abin da ya mallaka na mai gidansa ne ba zai yi kafara da ciyarwa ba tunda ai shi ya mallaki abu dama wanda ya mallaka ne zai sadaka shi bai mallaka ba yana mallaka ne muzazzil haka yanzu shi az sai mai gidan ya ce gaskiya idan ya ɗauki azumi ba zai masa cikakken hidimar da yake so ba sai ya ce ba zai azumin ba shikenan dole haƙura mai gidan yana da daman ya hana shi yin wannan azumin amma bojan hanawan in abarra bi hidimatihi idan aka duba aka ga cewa lalle in yace zai azumin zai cutar da hidimar mai gidan sannan walam yu'addi karajahu bai biya harajin mai gidan ba ɗayan biyu in ma a ce dama shi akwai hidimar da mai gidan ya saka shi wanda in ya ɗauki wannan azumin wannan hidimar ba za ta cika ba zai cutar dalilin wannan mai gida ya hana shi shi kenan dole ya hannu ko kuwa mai gidan ya ɗaura mara haraji kullum ka riƙa kawo kaza sai zama azumin zai sa ba zai samu wannan daman kawo wannan abin da aka yanke mar ba wannan ma mai gida zai iya hanawa amma idan ba ɗaya abin nan mai gida bai da daman hanawa ko ya ɗau azumin iya hidimar da mai gidan ya sa shi zai iya yi to dalilin me za a hana shi kaga ba dalili ko kuma kuɗin da aka yanke mar na harajin da zai rika kawowa ko da azumin ma yana kawowa zai iya kawowa kuma gashi nan ma ya ɗau azumi yana kawowa to yanzu mai gida ba shi da daman hana shi azumi saboda dalilin da zai hana shi azumin bai faru ba ko kuma illar da zai sa ya hana shi azumin wannan illan babu ita wata ayyana lizirriki to shi azumi din yana ayyana lizirriki ga mabocin bauta ba mun ce bawa mai gidan shi yana da daman hana shi ba to kuma shi bawan ya ayyana dole sai azumin banda azumin ba shi da ba shi da daman ko ya ko ya yanta wani bawa ko kuma ya ciyar dole shi iya azumin shine damar bawa hakanan waliman ɗuliba bil fai'ati hakanan azumi yana ayyana liman ɗuliba bil fai'ati ga wanda aka nemi ya dawo ya yi kafara misali mutumin da ya wa matarsa ziyari sai ya nufin zai sadu da ita ya ci gaba da rike ta da ita ba shi kenan mun ce dole sai ya yi kafara ba kaga yanzu nan ai ana neman ya zo ya yi kafara shine ɗuliba bil fai'ati to shi kaji ya daura wa kan cewa daga yanzu zuwa shekara goma duk bawan da ya mallaka ya intu sai kuma gashi ya yi zihari yana so ya kafara ko da miliyoniya ne yana da kuɗin siyan bawan ga min hanyar da za a iya yanta bawa a matsayin zihari akwai babu saboda yana siyan bawa ya intu yana siya ya intu har kuɗin na ya kare kuma ka zihari bai yi ba saboda haka me mafita wannan mutumin shi ma dole sai dai azumi mun gane saboda shi ya lizinta wa kanshi daga nan zuwa shekara goma duk bawan da ya mallaka ya yantu nan kuma an zo an ce ya kafara da yanta bawa ta wace hanya zai yanta bawa yana mallaka kafin ya ce ya yanta ziyarin bawan ya yantu saboda haka shi ma wannan ainihin kafararsa azumi ne yake ainihin ayyana kaga mutum biyu azumi yake ayyana kenan in ma ya zamo bawa shine wata ayyana liziriki ko kuma ya zamo irin wannan wanda ya lizumta wa kanshi yanta duk wanda ya mallaka mun gane wa in aisara fihi idan kuma mutum yana cikin talaucin da bashi da abin da zai sai bawa ya yanta aka ce sai kai azumi ya kama azumi yana yi sai ya samu wadata a cikin azumin misali ya yi sati ko sati biyu yana azumi kawai sai ya samu wadatar da zai iya siyan bawon ya yanta to yanzu ya zai yi tamada kawai ya zarce azumin shi ba za a rusa ba ba dai ya fara azumin har ya yi nisa ba to yanzu kawai ya ci gaba da azumin shi shikenan har ya gaba illa an yufsidahu sai dai ya bata azumin ai akwai hanyoyin da ake bata azumin tunda mun ce shaharaini mutatabi'aini to yanzu ya yi azumi hamsin da bakwai kawai da gangan ya kasa hakuri ya sha ruwa yanzu wannan hamsin da bakwai ba su rushe ba dama an bashi daman azumi ne don bai da abin da zai yanta bawa yanzu azumin da yayin ya rushe kuma yanzu yana da abin da zai yanta bawa dole yanzu kuma sai dai yanta bawa tunda wannan azumin ya rushe amma in bai rushe ba yana tafiya ba za a sa shi a ce dole bar azumin ya zo yanta bawa ba mun gane wani jibal itiku fi kal yawmaini amma an so mustahabi ne mutum ya bar azumin ya dawo wa ‘yan tabawan fi kal yaumaini cikin kamar ya yi kwana biyu yana yin azumi. Misali, ba shi da abin da zai ‘yan tabawa, sai aka ce bismillah sai ka fara azumi, ya ɗauki azumi ya yi kwana ɗaya, ya yi kwana biyu kenan sai kawai ya samu abin da zai ‘yan tabawa. To yanzu an ba manta ba can mun ce wa in aisara fihi tamada ko? yana cikin yin azumin ai yanzu ma da ya kwana biyu yana cikin yin azumin ne ko to amma duk da haka an ce yana da dama ya zarce amma kuma dai an fi so tun da bai yi nisa ba kaga ma ƙaraba shai'a yuɗa hukumu tun da bai yi nisa ba an fi so ya bar azumin ya dawo ya yi kafara tun da bai wuce kwana biyu ko kwana uku ba kaga tashbihin nan ya shigar ma da kwana biyu kwana uku zuwa hudu to kaga yanzu a nan mafhumin maganan tunda yace wani wani jibal ituku fi kal yawmaini kenan mafhumin maganan in bai kai kwana biyu ba wajibi ne ya dawo misali ran da ya ɗauki azumin kabbaran a ranar sai ya samu wadata to wajibi ne ya bari ya dawo amma in ya yi kwana biyu to yanzu a nan mustahabi ne ya dawo in bai dawo ma ba komai walau takallabahu al-mu'siru to can in ba ku manta ba mun ce summa lim usirin an mu shaharaini ko mun faɗi haka a farkon karatu ba kaga mutumin da yake ba shi da shi ba shi da yadda zai yi ‘yanta bawa, muka ce ya halatta ya azumi ko, to yanzu a wannan halin da ba shi da shi ɗin ta kallafa hu, sai kallafa wa kanshi ainihin ‘yanta bawa. Gane? To yaya, ya ce jaza, ya yi? Misali, ba shi da komai, ba shi da kama siyar, ba shi da komai, sai aka ce, wane to yanzu zai ka fara ka sai dai ka yi azumi, sai lallaba ya je ya samu wani ya ce, wane eh, da Allah taimako nake so kamar me taimakon yace da Allah ka taimaka min da miliyan ɗaya in Allah ya ke mu damuna Allah ya sa da rai da lafiya in nayi noma na samu amfani zan baka kuɗin ka a matsayin shi na talaka bai da komai ba shi ko wannan mai miliyan ɗayan sai riski ya ɗauki miliyan ɗin ya bashi aka rubuta kaga ai ba a ɗaura mar dole sai yayi haka ba to amma shi ya kallafa wa kanshi ya je ya karɓo bashin wannan kuɗin sai ya je sai bawa ya yanta shikenan sai mu ce jaza yayi yantawan shi yayi ba za mu ci ai tun da kai baka da shi kai ai farillan ka shine kai azumi ya za ka je ka yanta bawa a'a dama ai yanta bawan shine farko tun da har ya je karma karma ya bubbuga ya samu yadda zai yi yanta bawan sai mu ce shi kenan a jiza'a jaza din nan da kenta ya ce a jiza'a kawai yayi masa wan qata ta tabuhu sai mu dakata nan ko saboda karancin lokaci yawan jama'a